إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna tara ga watan sha biyu dubu biyu da hudu a kalandar Bature, wanda ya zo ashirin da bakwai ga watan goma dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar kalandar musulunci hijiran annabi daga Makka zuwa Madina. Za mu ci gaba da karatunmu na ashifa bi ta'arifu huquqil Mustafa na alqadi Iyad Allah ya masa rahama muna cikin albabu sani al-faslu sabi'u ashar muna cikin fasa a babi na biyu fasali na goma sha bakwai al-shafaqa war rahma nan ne ko al-faslu sabi'u ashar fasali na goma sha bakwai wanda ke magana akan tausayi da rahama da jin kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma shafaqatu war rahmatu war ra'afatu war rahmatu li jami'il khalq yace amma tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li jami'il khalq ga dukkan halittun Allah manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mai tausayi ne da musulmi da kafiri mai tausayi ne da babba da yaro mai tausayi ne ga namiji da mace hatta da tsirrai hatta da dabbobi ya zo da musuluncin da ke ɗauke da rahama da jin kai da tausayi da haɗin kai da kan juna da taimakon juna da duk wani aiki na nagarta na alkhairi Allah ya aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya kwaɗaitar da mu na mu dinga taimaka wa junanmu wajen aiki na ƙwarai ko mu dinga tausayawa hatta ba ga mutum ba har ga dabba domin ya ba mu labari a wani hadisi cewa wata mata Allah ya saka ta a aljanna saboda ta ji tausayin kare kare ka tausayawa sai Allah ya sa ta aljanna abin suka tambaye shi yanzu duk abin da muka siyar mai hanta akwai lada ita fi kulli bi kabadin rababa sadaqa dukkan abin da ke da hanta wanda an ba shi ruwa zai ji daɗi musulmi ne kafiri ne dabba ce tsuntsu ne in dai ka ba shi ko kadan gare ne ya sauka gidanka ya karuwa ya ci kango ka samu lada ko tsuntsaye ne suka sauka a kan gonarka ko a kan hatsinka suka ci abinci sai ka samu lada saboda haka ya kaitar da su cewa su ciyar da dukkan wanda yake bukatar shi Allah zai ba su lada haka nan ya kaitar da mu janye duk abin da zai cuci wani a kan hanya mutum ne ko aljani ko dabba ce yana gaya mana a wani hadisi mai inganci cewa wani mutum an ganta a cikin aljanna يتقلب في الجنة في شجرة قطعها على ظهر الطريق كانت تؤذي الناس wani mutum ya shiga aljanna saboda ya ɗauke wani abun da ke cutar da jama'a a kan hanya ita ra'aitun rajula ya taƙallabu fil janna na ga wannan mutumin yana kai komo a cikin aljanna Allah ya saka shi aljanna saboda ya tuƙuke wani jijiyar bishiya da ta fito akan hanya tana ƙwarar jama'a suna tuntuɓe da ita tana faɗuwa kuma wannan shine addini na rahama wata ran Abdullahi bin Umar ya ya wuce ya ga mutane suna koyan harbi sun kaure tsuntsu ana koyan harbi akan tsuntsun sai mutum ya harba sai ya samu tsuntsu sai ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yutakaza kullu zi ruhin gharaban ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a mayar da dukkan da ake abin da yake da rai a mai da shi target na kudan harbi manzo Allah ya hana sannan ya bamu labari a cikin hadisin bukhari da muslim cewa wani annabi daga cikin annabawan Allah ya je ya zauna gindin wani rami na tururuwa cikin tururuwan da ke ramin sai kwaya ɗaya ta fito ta ciji wannan annabi da ji zafi sai to mutanen sa ku tone ramin nan duk ku kashe tururuwan nan sai Allah yau wannan annabin wahayi yake halla wahidatan dan baka kashe kwaya ɗaya ba wacce ta cuce ka kai ta kashe al'umma saboda abu ɗaya Allah ya gaya wannan annabi sai ya ƙara aikata haka ya kashe tururuwa kuma tausayin musulunci har da tsirrai da dabbobi har da kanka ma ka tausaya wa kanka ka tausaya wa inna li inna li jasadika alayka haqqan wa inna li aynayka alayka haqqan ka huta kai bacci in ka ji yunwa ka ci abinci in ka ji kishirwa ka sha ruwa in ka gaji ka huta in kana jin bacci kwanta in ka matsu kewaya zagaya gunna ka rage nauyi duka kama wa kanka lafiya in ci addinin musulunci wato rahman قال الله تعالى فيه الله ينا بام لابار النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنيتم ينا دويا أجريك وينا نفس أنني ما عنيتم أبن الذي وهلا دف ويجد دفو كيسامك وهلا وانا أبن عزيز لي عليه ينا دنوي أكم منظر الله لا يصل يجاء الأمة تكاشا وهلا لا يصل يجاء الأمة تكاشا أنني لا يصل يجاء الأمة تكاشا كسر da bakin ciki da musiba harisun alaikum mai kwaɗayi ne a kanku ku samu tsira a duniya ku samu tsira a lahira ku samu kyakkyawan makoma a duniya ku samu kyakkyawan makoma a lahira bil mu'minina ra'ufur rahim sannan ra'ufun ne mai tausayi ne mai jin kai ne bil mu'minina ga mu'minai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan tsaya ya ta addu'a ya ta roƙon Allah wanda za mu ji a cikin wannan babu irin tausayinsa da jin kansa sallallahu alaihi wa sallam qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ta'ala yake ba mu aiko ka ba face dan ka zama rahama ga talikai mutum da aljan rahama a duniya rahama a lahira zuwan annabi rahama ne duk addinin sa rahama ne koyi da shi rahama ne biyayya gare shi rahama ne bin sunnar rahama ne ake da shari'ar rahama ne bin tabarkin rahama ne kuma ga aljanna gidan rahama wanda za a sa masu bin manzon Allah masu kaunarsa za ta duk abin da annabi ya zo da shi rahama ne bai zo da tsanani ba bai zo da wahala ba bai zo da kunci ba wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah baya nufin kunci a gare su yana nufin sauƙaƙawa a gare su wallahu yuridu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku an halitta mutum da rauni qala ba'dhum sashin malamai suka ce min fadlihi yana daga darajar annabi sallallahu alaihi wa sallam anna Allah ta'ala a'atahu al-ismayn min asma'ihi Allah ta'ala ya ba shi sunaye biyu daga cikin sunayensa Allah shi ma ra'ufur rahim kuma ya kira manzo Allah ra'ufur rahim رؤوف رحيم يا الله إذا الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الحقيقة والكيفية إشارها من الله جند جنتي كثيرتي زونانيات مهلكتي يا بس ba ta da iyaka ba ta da bango ba ta da ƙarfi kuma ta shafi komai ta shafi kowa rahaman Allah haka jin ɗan Allah da tausayin Allah da rahaman Allah to sai kira annabinka shi ma mai tausayi ne mai jin ƙai ne daga can Allah mai tausayi ne jin kai ya aiko addinin da a cikin akwai tausayi da jin kai kuma ya aiko manzo mai tausayi ne jin kai annabi yana so ya yi abu amma sai shi gida ya rike dan kada sahabbai su gani su dauka su kai Allah mai musu da shi wajibi su zo su kasa sallallahu alaihi wasallam tahajjudi yake ya fito ya musu jami'i so biyu yaga an cika masallaci sai ta a rin kuma gida in abu na ni kadai saboda kada a wajen fa musu ina jin tsoron ka a mai da shi wajibi kuma ku sha wahala sallallahu alaihi wasallam mana Aisha tace ba taba ba manzon Allah zabin abu ne ba ya zabi wanda ya fi sauki in dai ba saban Allah bane in ba saban Allah ne ya fi kowa nisantar wata ran an dawo daga yaƙi sai wata mata ta ɗauki ɗanta ta zo tana neman ɗan a cikin wato ribatattun yaƙi fursunonin yaƙi da ta zo sai ta kama ɗan ta lassaƙa shi a jikinta ta manna shi a jikinta tana ba shi mama sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce ina jin wannan mata za ta jefa ɗanta a cikin wuta yadda ta damu da shi har ta zo tana binciko shi a cikin taro a cikin turmutsutsi suna neman sa kuna gan haka sai ta jefa ɗanta a wuta za ta jefa shi suka ce ina ina ƙaunarsa ba su jefa shi a wuta ba yace to da rahamar da Allah yake so ya muku ya ninka ninkin ba ninkin na rahamar da wannan mata take ji da ɗanta yadda matan nan ba za ta jefa ɗanta a wuta ba haka Allah ba zai jefa bayansa a wuta ba duk wanda ta ga ya tafi wuta to ƙarshen ta ƙi ne duk wata ƙofar rahama an buɗe masa shi ya ƙi bi da kansa amma dai Allah yana so ya mana rahama duba sai kai sako kai sako kai sako a tuba ka kika jarar tuba Allah ya karba amma Allah shi biyan masu tuba yake ya ibadiyan lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ce ya ku ya ku mutanen banza ya ku bayina suka ci kanku kuma da ce ya ku kafirai ya ku mushrikai ya ku ɗan ta'adda yake ya ibadiya har yanzu tare da sabon da suke da tafarjazar da suke amma Allah ya raba su zuwa gare shi ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda kuka yi arna a kanku la taqnatu min rahmatillah ku fitare daga rahman Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubi gaba ki daya innahu huwal ghafurur rahim domin shi ne gafara ne mai jin kai amma mun suna ta abu mu shirya ba Allah muna da shi Allah ya ku taho muku gafara atubu jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ki ɗan ku ya ku mu'minai dan ku samu rabota amma ni bai shirya su ba har yanzu وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن سورة حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني بقراءة عليه حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا الإبراهيم بن سفيان حدثنا مسلم بن حجاج حدثنا أبو الطاهر أنبأنا ابن وهب أنبأنا يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ita manzon Allah ya je wajen yaki ya fita yaki daga cikin yakoki wa bakara hunainan sai ya ambata abin da ya faru a yakin hunain wanda shine yakin da ya kowanne girma da musulmi suka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya fita da runduna sama da dubu goma shine yakin da ya kowanne girma wanda musulmi suka buga za a ce saboda annabi ya fita da runduna mai ƙarfi amma ba a samu damar yin yakin ba domin da annabi ya je tabota ya kira kafiran sun gudu saboda haka babu kowa a gurin haka ya zauna ya yan kwanaki ya dawo amma hunayi shi ne mafi yakin da musulmi suka fuskanta mafi hatsari bayan badar badar ba su yawa amma hunayi gari ne gaba ɗaya ƙabilan hawazin su da dukkan waɗanda suke ta halin irin yakin nan na amurka a gayyato ƙasashe da duk wani mai goyon baya a zo a haɗa da shi haka suka yi a tahalifu samani to Allah ta'ala ya ba musulmi nasara bayan an yi dauki ba daɗe mai tsanani wanda kissar yakin tana da tsawo a can gaba malam zai kawo mana ita sai mu faɗaɗa bayani a kanta insha Allah daga tara hunainin ya ambaci yakin hunain wanda Allah ta'ala yake cewa laqad nasarakum Allah fi mawaqin kathira wa yawm hunain id a'jabatkum kasratukum lan tubna ankum shay'a wa baqat alaykum al-ardu bima rahabat hatta wallaytum mudbirina Allah ya ba ku nasara a guraren yaƙi masu yawa haka a ranar Hunayi yayin da yawan ku ya ayatar da ku ya burge ku ya sa muku jiji da kai halan ku bin ankum shay'a yawan naku bai tsina na muku komai ba wa baqat alaykum al-ardu sai kasa ta muku kunci bima rahubat tare da fadinta kuma wallaitum kuka ba da kaya mujibirina kuna masu cika wandan ku da iska kuma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin sai Allah ya saukar da asinarsa da tsuwarsa a kan manzon duk ko ke zo manzon Allah bai ba yana cewa ana ana ana ana ana ana nabi la kadi ana ibn abdul muttalib ni ne annabi babu ƙarya ni ne dan abdul muttalib kuma aka ce da yana kan raƙumi sai ka dawo kanka kan alhadari alhadarar sakara dan ma ya nuna cewa fa ba ba maganan gudu ko ja da baya dan ita abin nan ba ta da gudu alfadara ba ta da gudu sai dawo kan alfadara abu sufiyan ya rike masa linzami saboda wannan dan jin da aka ya tafi da rinduna ne da yan kallo har da kafirai a ciki to daga fatau makka makka makka aka shigo yaki haka jama'a sun taho da yawa jinjin da sababbin musulunta duk sun taho haka suka ga yawan musulmi suka ce ai yau kan bai dai dan kadan ne dai ba za a take mu ba Allah ta'ala sai jarsu mumini sai da suka kora su rundunar suka kora musulmi sai manzo Allah ya ce wa Abbas yake na da gwarjin murya yake kwalla sahabbai na kira kace su dawo su ma sun gani inda rududume sun gama gudu ne su ma suka gudu aka kalla musu kira ina muhajiruna da ansar suna jin kiran Abbas sai annabi na kiran ku kowa sai turje da kinje ba maganar gudu kuma kowa ya turje aka turje aka koma aka da aka ta gwamnati yaki Allah ya bada nasara aka ci nasara akwai wani mutum wanda dalilin kisarsa ne aka kawo wannan a cikin wannan babu qala ce فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية مئة من النعم في صفوان بن أمية لو قلت لي فتوانا ياتي ومسلمي بني أما النبي يا أرمى كامي أهنوك ما يدعو أتشكي عبد الصالحين kamar yadda ya zo a cikin bulugul maram in babu shafa aro annabi yake ba ma'alan makamai yace an kwace min ko aro annabi yace aro ne kuma za a dawo ma da shi aka karɓi makaman su sai to bari ya fita ya kallo yace lokacin da ya fita yakin yana cikin wanda yake ci a duniya annabi yace amma bayan an gama yakin yana sauraro ya ga za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi ainihin wato tunciya guda ɗari ko da kuma ɗari ya yi godiya ya yi godiya sun mami akan annabi ya ce a ƙara masa ɗari ya yi godiya ya yi godiya sun mami akan aka ce a ƙara masa ɗari قال ابن شهاب ابن شهاب يتحدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال صفوان يتي والله لقد أعطاني من ظن الله يا من شوتا ما أعطاني أبن ديباني وإنه لأبغض الخلق إلي يتي أداء باب وانت نكي أدوني أكمسا وما زال يعطيني يقول بيان من شوتاين من قالي حتى إنه لأحب الخلق إلي فأوى إذن ينزو باب wani mutum da nake kauna ko nake so ka masa kuma shi da hanyar da aka jawo shi kuma akwai wa'azi da kyauta wani a ɗan dunkule a baki sai da ya taho addini da gaskiya kan gaskiya ka gani wani kuma sai ka nuna ma hali na kwarai a yi man mutum a riƙe masa amana a yi masa gaskiya a kada masa zumunta a wannan addini mai kyau wani sai ke yi ta shiga bala'i a taimaka masa sai da ya taho an tafi da kowa da irin hanyarsa sai ka tawa biyu wani bai taho ba amma da ka buɗe addini ka ɗan ba shi wani abu sai ka ga ya taho musulunci قال ابن الشهاد حدثنا سعيد يقول والله ban gushe ba bane mun kyauta ne mun kyauta har ya zamo shi na kauna yanzu warwiya an ruwaito wani hadisi wanda a arabi ya ruwaito shi da bazar wannan hadisi na arabi bazar ya ruwaito shi da ibn hibbana da isnadun da'if da sanadi wanda akwai rauni a cikin sa domin isnadin sa akwai ibrahim bin al-hakam bin aban wa huwa matruk kaga su ce hadisi na da'ifun jiddan kaga abin hadisi yake cewa warwiya anna arabiyan ja'ahu yatlubu minhu shay'an arwayto inda shi ma alqadi ya ruwaito ya ruwaito shi da sigar tamri tamri yace arwayto wani mutumin kauye ja'ahu ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yatlubu minhu shay'an yana neman wani abu fa'a sai manzon Allah ya bashi ثم قال أحسنت إليك wannan abin da na baka na ku kyautata masa alan a arabi sai mutumin ƙauye yace la wala ajmalta baka kyautata mun ba ko baka kayatar da ni ba kan bibal muslimuna duk musulmi hankalinsu ya tashi suka yi ciki zan su ya ɓaci qamu ilaihi suka tashi za su kai masa ɗauki fa ashara ilaihim an kafu suka musu kafu ku kani amma qama sai ya tashi wa dakhala manzilahu ya shiga gida wa arsala ilaihi ya aika ma wannan mutumin wa zadahu shay'an aka ƙara masa kuɗi kuma qala ahsantu ilaika yanzu da na ƙara masa na kyautata masa qala na'am fa jazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan da kwarai Allah ya saka maka da alheri min ahalin wa asirati daga iyalai da dangi fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama innaka qulta ma qulta kai fa ka abin da ka faɗa din nan wa fi nafsi ashabi min zalika shay'un wani abu ya shiga zuciyar sahabbaina in suna jin haushin ka suna kwafarka fa in ahabbta kana so ka cire abin da ke cikin zukatansu ka qul baina aydihim ma qulta baina yadayya ka faɗi irin abin nan da kake na ce su kama a gaban su kuma su ji hatta ya zaba ma fi sudurihim alaika har wannan kwafa da suka yi maka ta tafi qala sai ce na'am falamma kana al-ghadu aw al-ashiy lokacin da gobe tai ko kuma yammaci tai marece yayi ja a sai mutumin ya zo fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam inna hadha al-arabiya yace wannan mutumin kauye qala ma qala ya faɗi abin da ya faɗa a jidinahu mun ƙara masa kaza ama annahu rabiya haka zalika sai yanzu yana cewa fa ya yadda ya gode ma dalla Allah saka da alheri haka muka yi da kai kala sai mutumin kawai yake na'am haka muka yi jazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan ya faɗi wannan kalma ta yabo kuma nuna ya gamsu ya ji daɗi da abin da aka bashi قال النبي صلى الله عليه وسلم masali wa masalu haza misali na da misalin wannan mutum masalu rajulin lahu naqatun misali wani mutum ne yake da taguwa sai ta tsere saradat alaihi ta kulle da gudu ta tsere masa hatta ba hannasu sai mutane suka bita alam yaziduha babu abin da suke kara mata illa nufura sai gudu da kamo taguwan nan aka sa ta a gaba ana ta gudu sai ma tana gudu fanadahum sai mutumin ya kira su fanadahum sahibuha sai mai kaguwan ya kira su yace khallu kullu baini wa baina naqati kale ni da kaguwa ta na ga kun da gudu ta ƙara gudu ni na san dabara da zan yi in kamo a bata fa inni arfaqu biha minkum ni na fi tausasa mata fiye da ku wa a'lamu kuma ni ne mafi sani da kanta fatawajjaha laha baina yadayha sai fuskanci wannan taguwa ta gabanta wa akaza laha min qumanil ardi sai dan dinkiya ya tsaka ciyawa yana dan yi mata haka yana mata wasa yana dan tsaka mata ciyawa faraddaha ita guwa ta kawo hatta ja'at hatta zo kuka da shi wasana kat sama durkusa wa shadda alaiha rahalaha ya daura mata shirbi wasawa alaiha ya hawa abasta ya kame bararraji wa inni law taraktukum da na kyale ku haitu qalar rajulu lokacin da mutumin nan ya faɗa abin da ya faɗa ma kala abin da ya faɗa qataltu muhu kan da shi za ku da kalan nara shi kuma ya shiga wuta da ya faɗi mummunan magana a gare ni sai bai wanke ka ba in na kyale ku kuka buje kin zuwa ra'ayi amma yanzu da yazo ya dan faɗi kalma mai daɗi ku ji daɗi kuka kyale shi kaga misali na kenan da na kyale ku kashe shi za ku yi wuta amma idan ka na san kansa na taho da shi mutumin da ya fito da ƙauye wanda ya zai kallara masallaci ne a masallaci ya fi tsari a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi ma sahabbai sun yi kansa annabi ce ku tsale ya ga wasu tsarin sa kaf ita ko aikin ku je ku ɗebo ruwa ku zuba a kai a ɗebo ruwa suka zuba a nan malamai suka ce akwai hikimar da'awa mai yawa da annabi ya nuna na farko mutumin nan daga ƙauye kansa bai waye da birni sosai ba dole a yi masa izini na biyu ya fara fitsarin in aka ce ya riƙe wataƙila riƙewar za ta yi masa wahala mayar da fitsari bayan an fara na biyu za a iya bin da gudu shi ma ba zai tsaya inda yake ba shi ma fitsari da gudu don an bi shi da gudu ya ɓata jikinsa kuma ya ɓata wasu guraren da yawa maimakon yanzu yana ɓata guri ɗaya ne nan ƙyale shi kuma sai ya ɓata gurare masu yawa kuma ya ɓata jikinsa har yanzu an tashi wankewa wataƙila sai dai a wanke masallacin gaba ɗaya amma yanzu an san iya inda najasar ta zuba guri ɗaya ya tsaya a nan ya tsallara a nan ya ƙare da haka aka kawo ruwa aka wanke to irin wannan ne haka mutumin da ya zo ya zari takobin annabi sallallahu alaihi wasallam daura ga yaki wanda suka ce wa annabi ga wata bishiya mai inuwa sai je ka zauna a mu bari mu koma gefe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je zauna karkashin wannan bishiya ya rataye takobin sai aje kayan sa ya zub ya sa bargon sa ya danka shigida ana dan bancin rana sai an yi yaki an gaji an yi tafiya an gaji za ta ana dan bukatar a huta sai wani mutum ya zo gajjeje ya zo ya zara takobin annabi ya tashe shi yace to na zuƙa ka da takobi na wa zai kwace ka sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace Allah Allah ne jin kalman Allah din nan saboda shaka idan annabawa ba da su suka da Allah kuma annabi Musa ne ai da suka ga ga Fir'auna a bayan su ga koji a gaban su mutanen ne suka ce inna la mudrakuna wallahi an riske mu ya nan Musa ce kalla inna ma iya rabbi ka ya hadini ce kan ba haka bane Allah yana tare da ni kuma zai shirya da ni ko ya bani hanya na wuce akan ruwa ko kuma ya bani nasara akan fir'auna kira abin da Bahaushe yake cewa ne gaba kura baya siyasi ga fir'auna da rundunansa ga kuma ruwa a gaba a fada ruwa a mutu a tsaya fir'auna ya kashe a daidai wannan rikawar da aka yi masa amma annabi Musa yana jin Allah yana zai ba su mafita duk mutanen da sun tsorata sun sai gida amma da kici annabi Allah ne yana da yakini za a samu mafita Allah ce sai neman wahayi to da kirwan ya daskare yadda kirwan ya daskare aka kifa wuce ta da jama'a da Allah ya ba ki mafita haka anan ma annabi da yake Allah Allah ne zai tsare ni wannan sallar su talazana wannan mutum ya faɗi yadda ta kobin yana makarkata annabi ya tashi ya ɗauta ko ya tsaya a kansa in kai ne suka kare wuyan ce da ma ni kai ya kace ba yanzu ga shi Allah ya bani nasara a kanka ni ne mai takobi dan haka suka ce ka aika shi lahira amma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake yi masa usulubi irin nasa yace to kai kuma yanzu wa zai tsare ka sai ce ce shi ma Allah ya ce to tashi ka mutum ya ce ki zai zama fiyayyen mai riko na san ba za ka yi mun koyi ba saboda halinka bai kyau annabi ya ce to ka musulunta yi sa'a Allah musulunta ba ita ta tafi an ya ce ma amma kaka shiga cikin masu yaƙi da mu kan kuma ka taimaka masu yaƙi da mu yake naji sai koma garin sai yake cewa gaskiya kuke nema musulunci kuke nema hanyar tsira kuke nema suka ce yake ku je ku ba annabin ta eh ban taɓa ganin mutumin kirki a tarihi na na rayuwa kamar sa ba sai ga shi ya gayyato mutane suna shiga addinin musulunci shi ma su ruwayan an ce gaba shi ma ya shiga tare da mutanen nasu haka nan yace wa ruya anhu nan ma ta shi da shi da tamri saboda Abu Dawud ruwa ce shi da isnadin sahih wa ruya anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam la yuballighuni ahadun minkum an ahadun min ashabi shay'an kada ba na son riko ma ba na son tsegumi ba na son tukuke shi wannan ya dau maganan wannan ya kai ma wannan yace kada wani ya kawo min karar wani ce mun wani ya ce mun kaza fa inni uhibbu domin ni ina kauna an ukhraja ilaykum na fita daga cikin ku wa ana salimu kadari aljina ba komai a ba na jin haushin kowa ba na rike da kowa ba na nufin sarri da kowa ina son zuciyata ta zama garau aljina garau ba komai a cikin zuciyata game da wani Imam Ahmad ya rawaito wannan a cikin Musnad haka Abu Dawud ya rawaito shi cikin Sunan a cikin Kitabul Adab haka na Imam Muslim ya rawaito shi cikin Sunan a cikin Kitabul Manaqib babu babu fadl azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam ومن شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم تخصيصه وتسهيله عليهم yana daga cikin rangwamen annabi sallallahu alaihi wasallama da tausayin sa akan al'ummarsa sauƙaƙawa da yake yi wa sahabbai wa karahatuhu asiya'a da kuma yadda yake kyamar wasu abubuwa makhafa an tufrada alaihim saboda gudun kada a tsora wa sahabbai ya zama wajibi kuma ya zama wajibi akan al'ummarsa a qaulihi alaihi salatu wa salam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in wasu in ban da kanna matsawa al'umma ta da na umarce su da yin asuwaki tare da kowace alwala to da ya bada umarnin da ya zama wajibi amma sai ya sunnanta musabi ne abin lada ne ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yastahiqqu al-iqaba tarikuhu haka ya koma abin yanzu in ka yi asuwaki duk inda za ka yi alwala kana da lada in ba kai ba ba ka da alhaki da ka ya ba da umarni da ya zama wajibi shine ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqqu al-iqaba tarikuhu da ya zama wajibi abinda in ka yi akwai lada in ka bar shi kuma sai laifi a kanka mai girma in Allah ga dama ya ma afuwa ko kuma ya sa a saka mutum a wuta saboda ya bar wajibi kun ga ce Annabi sallallahu alaihi wasallama haka yi wa khabaru salatin layli haka nan abin da ya faru a sallar dare na hadisin da Imam Bukhari ya rawaito a cikin kitabul Juma'a babu siwaki yawmul Juma'a da hadisin da imamu ahmad ya ruwaito da wanda imam al-muslim ya ruwaito da imam muslim ya ruwaito da imam abu dauda da imam nasa'i duk ruwaito wannan hadisi na cewa a sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito an yi sallah 21 22 23 yanzu an cika sai ce sai bai fito ba a ƙarshe kowa ya sallar sai su ta na ina fito ne saboda tsoron kan mu ci gaba da yi Allah ya sama ya mai da ita wajibi kun ga tausayi kenan dan ta zama wajibi kiyamun laili irin ta annabi ta zama wajibi ba kowa ne zai iya kiyamun laili ka tsaya kafa ka hata kumbura ka karanta bakara ka yi ruku'u irin ruku'un gwargwadon karanta bakara dan hatta sahabban suka ce ba kowa ne yake iya yin sallah annabi ba in wani sahabi yake ba da labari yake na kusa na aikata laifi aka ce mai kai yake annabi na ga yana sallah sai na yi alwala na shiga sau muna sallah yake ya fara da bakara ina ganin zai aya ɗari ya tsaya ya ci gaba ya shiga ali ya shiga nisa ya ƙare nisa kaf ya shiga ali imran ya ƙare ta kaf sai aka ce to ai daga bakara sai ali imran to arwayin ta zo bayan ya karanta bakara nisa ya karanta shi kuma ya karanta al imran yake ina ga zai ruku'u sai da ya ƙara waɗannan surorin ya shiga ma'ida da a raka a ɗaya ba sai da da ya ruku'u gwargwadon tsayawan ne yanzu ka samu mai saurin kalas zai karanta waɗannan surorin baƙara mai izu biyar da ali imran in ka haɗa su baƙara tana da kusan aya ɗari biyu a kaɗan Ali Imran tana da ɗari biyu, an za ta wajen ɗari biyar ba kaɗan. To ka ƙara da nisa, aya nawa gare ta. Ka ƙalla da wajen aya ɗari shida ya karanta, sannan ya rufu gwargwadai da za a karanta aya ɗari shida. Ya ɗago ya tsaya gwargwadai za a karanta aya ɗari shida. Ita an kusa na in gudu. Yana ba labarai sahabbai labari sahabai ya ce zai na so na gudu. Ita da ya faru ya ce annabi na musalla. ya daɗe ya daɗe ya daɗe kar aka samu aka raka ya tafi ko ta biyu daga gari yana neman wayewa sallallahu alaihi wa sallam to wannan da an wajabta mana wani ne wannan sallah ba neman abinci kuma gobe ba zuwa kasuwa kaga yanzu an banta kowa sai ɗaya biyar da zai iya eh wanda zai iya haka a ɗaya ma yayi wanda zai iya uku ya ce ma ahabba an yutira bi wahidatin kar ya fa'al wa man ahabba an yutira bi salatin kar ya fa'al ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بسبع فليفعل wanda zai iya Allah dar raka a bakwai yayi wanda zai iya biyar yayi wanda zai iya uku yayi ka ka ga ɗaya zaka iya yi ɗaya ka kwanta wuce ne ko ka uku ka fi da wuce in kana da ƙarfi kuma da kuzari da sha'awa da nishaɗi sai kai da yawa sallallahu alaihi wasallam wa nahayuhum anil misali haka ya hana su azumin kwana uku ba sahur ba buɗe baki haka annabi yake azumi wata ran sai kwana uku bai ci abinci ba in yayi sahur yau kamar yau muna alhamis in yayi sahur yau sai litinin zai ci abinci juma'a ana azumi gaba ɗaya za a shanye ta awa 24 a shiga asabar awa 24 a shiga lahadi awa 24 to idan aka kai yammacin lahadi ba buɗe baki shi ne sahabbai su ma suka fara wannan azumin sai ga mutum ya je ne a cikin garu ya manne azumin kwana uku da shi ba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su yace a ku daina yi kar ku haɗa kanku da ni kar ku daka kawa yace ni Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni aka ce to kawai ta hanya Allah yake ci da ke ke tare an ce yana sa masa karfin kamar ya ci kamar ya ta ko kuma yakan Allah da ganin girman Allah da shauƙin haɗuwa da Allah yakan mantar da shi abin ko yanzu idan ka damu da abu sai ka ji ba ka jin yunwa amma ka damu da abincin sai ka ji kana so yanzu ga ana azumi mutum bai damu ba har rana ta fara amma ba a azumin da sa biyu ta yi sai ga mutum yana neman mai abinci to da ta fara za ka ci abincin to sai annabi sallallahu alaihi wasallam kaucin sa da san Allah sa da da da da dejan sa ga Allah in ya tuna Allah da girman sa sai mantar da shi abincin sai kwana uku bai ji komai ba amma yanzu masu olsa olsa nan kaga mutum ya kwana uku da ci abinci ba sai ka ji ana olsa ta kama to kaga wannan duk tausayi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yace iyyakum wal misal wa karahatihi bi qulil ka'bati li alla tata'annaka ummatuhu haka nan kuma da kin da yayi na abuɗe wa Ka'aba ta zama mai kofa biyu sai wannan yayi ne saboda al'umman sa kasu samu matsala yake gaya mana na Aisha a cikin hadisin Bukhari yake cewa in banda mutanen ki sababbin shiga musulunci ne sababbin tuba ne da ainihin na rusa ka'aba na shigar da wannan ginin na hijir isma'il cikinta sannan a yi mata kofa guda biyu kuma a sauke kofar ƙasa kun ga kofar za a can sama take za a da ita ƙasa kuma a yi mata kofa biyu ta shiga da ta fita yadda kowane musulmi yana sa'awun ya shiga ka'aba ga tana buɗe zai iya shiga yake dan kowa ya shiga ka'aba shi ma zai taɓa shiga ka'aba da Quraysh saboda girman kansu suka sa aka yi kofa daya kuma suka yi ta a kan bayan budewa sai su da ni ko so nake al'umma ta su samu sauki a ce su a dawo da kofar su zama biyu ga kofar su zama kofar fita sannan kuma a shigar da wannan hijir Isma'il din cikin wato Ka'aba kace to amma in nayi haka mutane sababbin musulunta ne wani sai ya fito sai to amma musuluncin ana so a rusa Ka'aba yasa aka ce mu shiga addini kun ganci yana rusa Ka'aba wani a kan wannan sai ya rida saboda tsoron wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zauna a haka sallallahu alaihi haka ba ka'aba ورغبته لربه أن يجعل صبه ولعنه لهم رحمة به حتى نوم ترن يا أجهد لك يا الله دم شمن لنزا دا كون إيني مسا الله كما يد زاجي لنعمة لسيني ودنعمة كما جافرة لذاك دي كم سريسا da ka lokacin waɗanda suka kun yi wa annabi laifi sai suka yi karama suka ci jin daɗi saboda yanzu in annabi ya tsine ma sau ashirin to yanzu ka samu rahama ashirin sai roƙi Allah ya juya wannan abin da saboda yadda gobe ana zaune cikin jama'a za a ce wani kai gari kai baka kyauta ba inda malami ne mai karantarwa ne wa'azi mai ra'ufur rahim kuma yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba yuqahhiruhum sai haka wani zai yi kaza kamar wanda ya tura sai kan kun je ba shi rijiya kan kaku kaku iya sai na zo suka je suka iba sai zai ce ne fa fuka ka yake musu fara da irin waɗannan da irin wanda suka ba wani fatawa ya zuba ruwa a jikinsa yana da janaba a wajen yaki ya ji ciwo suka ce yace mai wanka ko ne ke mama suka ce labudda min al-ghusl ya wanka sanyin ruwa ita da cikin raunin ya kume raunin ya mutu haka za ka ga mai ce qataluhu qatalahumullah qataluhu qatalahumullah to irin waɗannan kalmomin da ya gaja wa sahabbai shine yace Allah ya mayar da su su zama rahama gare su kamar kai ne yanzu an sahabi za a fita yaki aka ta kawo kuɗi ana bayarwa aka ta bada taimako mai doki ya fito ko sahabbai sun fito da makaman suka ce ga annabi ga mun bada kanmu za mu fita yaki to wallahi babu dokin da za a dora ku a kai suka fashe da kuka suka kuka suka koma gida suna kuka an rasa abin da za a ɗauke su fara'a ainihin tafidu min ad-dad hazanan Allah ya ji duma yin to wani sahabi shi kuma ya rasa abin da zai bayar za a fita a taimaki addini ya laluba gidansa ba wani abin da za a bayar ne kuka ne kuka ya zo bakin kofa ya ce ya Allah haka ana neman taimako ba ni da abin da zan bayar amma Allah na yi sadaka da duk mutumin da ya taɓa zagi na ko taɓa cin mutunci na ko taɓa yin abin da ban ji daɗi ba Allah in ka rubuta ka goge duk bana so na ya taimaka kuma ba da kuɗin da sadaka na yi sadaka da duk abin da aka yi min ba daidai kuma ko wannan je lahira shi ba abin kowa komai sai dai masu gunsa kawai zai ga layi su ga layi duk wanda yake ji an kammale ko kai ma za ka gwada ya zai gwada sai dai na ruwanka ka ce duk wanda ya cuce ni ko abin da ba daidai ba tun daga yarinta ta zuwa yau kaf abin da aka rubuta wani ya mun Allah ta ya na yace masa duka goje ba na sa ubu kowa yana aljama amma ba masu bin su kowa ya yace ba ko a'a ai ba su gane ba idan ba dan Allah sai wannan ba tun da dan Allah sai shi kuma Allah ta'ala zai sa duk masu bin naka ma wuce ya maka ba Allah zai biya su a cikin tafka war arrahimuna yarhamuhum arrahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama irham turham man la yarham la yurham kana son abuwa sai ba za ka yi abuwa ba da hadisin muslim wani mutum yana ba da bashi in mutane sun shiga tsanani su zo da ranta musu su yi bukatun wannan manzan Allah yake bai taba aikin alheri ba sai wannan yace ya Allah duk wanda nake bi ba duk wanda nake bi ba kan a doran kasa yace wa yaran ku ce wa ya ku ce na yafe musu kowa ya biya ni dan ni ma na san akwai abin da ne wa Allah na ji kan bayan sa dan shi ya ji kaina ya Allah yace wa mala'iku ya ku mala'iku ku zama shaida ga bawa na ni ne mai rahama wai bawa na ma ya kwaikwaye yana rahama to shi da ya ji kan bayina shi da ba shi da komai shaida ku ne shaida duk abin da ya nuna ya taimaka. Kun gani? An sai ya ce jama'a kuma Allah ya taimaka ne. Ba ya da za a sai ka ya ce wani kuma Allah ya kama ka. Kai ma mara shi? Ba ya ce balle Allah ne shi. Inna Allah la ganiyun anil alamin. Duk halitta gaba ɗaya ma ba ta tsina na Allah kuma. Kun ga wannan duka rahmat وأنه كان يسمع بكاء السبيل فيتجوز في صلاته أكلا صحبيت كتي أكن تايد دا صلى أي كبر الله أكبر أشد صلى كان النبي يجيو كو كجاني فكتي يا إيه يزيق أو يتصلى أما كي لجيسا يا إيه صلى ما هو يسي والله نايم يا يوم يصلى يدن أو كان يجيكو كان يارو نتوسى يا ويارن دا أوسا domin idan yaro yana kuka yana jan hankalin babarsa ita sai ne sai ta sallar dan uwarka ta samu sauƙin ita ma ta tare da ɗanta sallallahu alaihi wa sallam wa min shafaqatihi yana daga tausayin annabi sallallahu alaihi wa sallam an da'a rabbahu wa ahadahu ya kira Allah kuma yayi alƙawari da Allah fa qala ayyuma rajulin duk wani mutum kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari a cikin kitabu da'awat babu kawai nabi sallallahu alaihi wasallam man azaitu fa ja'alhu zakatan wa rahmatan haka imam muslim ya rawaito shi a cikin kitabul birr wa sila babu man la'anahu nabi sallallahu alaihi wasallam aw sabahu aw da'a alaihi faqad ja'a hadha alhadith min turuq mukhtalifa wa ana hadith haki da'in fi'a mutum yake to ai sahabi wani annabi ya ce masa ra sai kace annabi ya ce kuma Allah ya mayar da abin ya zama rahama a kansa kai ka mutu da bakin ciki kai mugu da ba ta san ai wani rahama annabi ya ce أيما رجل صببته كون مسلم ده نزاجة أو لعنته كان لعنته أجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة فسنة وانا تقربه فوق تقربه بها إليك يوم القيامة فسنة وانا ألا دو وانا نزاجة كون لعنته فسنة وانا يزمو زكاة ورحمة وصلاة وطهورا ya zamo tsarki da tsafta da rahama a gare shi a ƙurbatan kuma ta zama ibada a ƙarrinhu bi haka kusantar da shi da ita ilaika zuwa gare ka yau mai kiyama ta ranar alkiyama halan ma kazzabahu qaumuhu da mutanensa suka karyata shi asahu jibril alaihi salam sai ga malaika jibril ya zo fa qala lahu yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna Allah ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka Allah ya ji irin baƙaƙen maganganu na cin mutunci da mutanensa suka gaya maka wa ma raddu alaika ya ji irin maganganu da suka mayar maka da shi wa qad amara malakal jibali li ta'murahu bima shi'a fihi ba wani mala'ika nan wanda shine mai zagin duwatsu shi yake wa dutse tashi ce da la da a san birni sai da kowa ya fanta da gudu duk wani dutse da kaga yana zaune wannan mala'ikan ce ke kula da in Allah ya ce a original kuma ya fi lada kuma ya fi garanti ya fi gangariya ya fi tabbas domin ko lahira aka tsaye da kaiwa ya sa ka kai annabi ya ce zauna don in ka ce annabi ne ya kai to ka hushi ne hujja annabi ne hujja su ba cewa ne hujjata shi kuma amma kowane mutum a duniya in yace maka yi kaza ka ba laifi ka ce ne hujja shi ka annabi to shi ne hujja in ka kafa in ka ce annabi yayi to ka samu hujja in ka ce annabi ya ce ayi ka samu hujja in ka ce annabi an yi a gabansa bai hana ba ka samu hujja السنة التقريرية السنة الفعلية السنة القولية shi annabi shine hujja sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba shi ba ba hujja bane shi ma sai ya samo hujja abin da abin da ya kawo rikici a duniya da aka daina tambayar mutane ne hujja amma da an ci gaba da tambayar mutane ne hujjarka to da abubuwa da yawa ba za su kai haka yawa kowa ya zo da abace ne hujjarka ni za ka tambaya ne hujjarka to kowa kowa da za ta zai ka ne hujjarka ba ba mu ahadari ya karantar da mutum muna yara yake mana wala ya ilmi lahu baya halatta lahu kun san da yake hu din nan fa kana komawa kan al-mukallaf al-mukallaf yake wajibu alayhi ya wajaba a gare awal ma yajibu ala al-mukallaf bi sibati ismu maf'ul al-mukallaf ismu maf'ul al-mukallaf ismu fa'il al-mukallaf shine Allah al-mukallaf bawa المخلف shine man lahu aqlun wa sabil wanda yake da hankali shi yake da tantancewa shine wannan albaligul aqil shine mukallaf duk wanda ya balaga kuma yana da hankali domin yaro da mahaukaci sun fita sai ake kira mukallaf to shi ne yake fitowa wa yajibu alaihi wa yajibu alaihi wa yajibu alaihi wa la yahillu lahu wa la sai ne yake wa la yahillu lahu amir ne yana komawa kan mukallaf baya halatta gare ka gare ni gare ki gare ka gare ki hakki ne faɗan baya halatta a gare shi kuma shi ma mukallaf ne ko an ya fa'ala fi'lan ya aikata wani aiki hatta ya alama hatta ya sani hukum Allah hukuncin Allah shi ne a cikin hukuncin Allah akan abu kuma ko zai zama wajibi ko zama mustahabi ko zama haram ko zama makaruhi ko zama ja'iz duk abin da za ka yi ka tambaya a masa bayani cewa me a wannan abin a wajen Allah hatta ya alama hukumar laifi ya san hukuncin Allah ta za ka ce wallahi ai ban san hukuncin Allah ba to wa yasalu ulama zai tambayi malamai kaga tambaya sai ce a tambayi malamai amma koyi fa ya ce ai koyi ga malamai wa yasalu ulama sai ce wa ya qatabiya saboda tambaya daban koyi daban wa ya qasadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam in zai koyi kuwa yayi koyi don koyi ba da kowa ake koyi ba yace yayi koyi da masu tambaya kan yace wai hali ulama ko da malami je ka tambaya amma koyi ba ya qasadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai kowa ce ai ni ma ina koyi ni ma ina koyi da sunna ya fassara sai ce allazina yadulluna ala ta'ati Allah wa yuhazziruna min ittiba'i shaytan wanda suke cewa abu Allah suke karantar da mutane suke shiryar da mutane suke nusantar da mutane su ba Allah kuma suke tsoratar da su kasu ba kenan kan karatu wara-wara gashi ne a hadari yayi bayani yasa za ku sake karanta a hadari a wani majalisi sake rabi za a sa a hadari da abubuwan nan da ya kawo talatin da bakwai da suka zama wajibi a kan baligi mukallafi sai an kawo su da hujjar su a cikin alkur'ani za a bi a yi masa sharhi a fassara a fassara wata za a yi masa sharhi a yi masa ta'aliki a yi masa tafsiri da tafsiri a sake rubiyu ɗan ahadari ya sake shiga cikin jama'a dan ba a fahimci ahadari insha Allah ta'ala shi ne yace take ba a taba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabin Abu Dhib sai ya zabi mai sauki قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الله يقارى متى يدعي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكن أي من فاشي أو جمعه يني من فاشي أو جمعه ana wa'azi ana fashi yau a ɗanyi gaba a huta a kullum da kullum ba makafata ta'amata alaina saboda tsoron kosawa kan mu kosa da za ce kullum a zo kullum a zo an sai ce kai na da wani aiki amma za ka ce so ɗaya a sati kuma sai dinga marmarin sati ne kewaye ka gani ce to annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake mana wa'azi sai a zo ya ce to gobe a huta kuma sai kuma wata rana a ƙara zuwa ya ce to kuma a sake hutawa saboda kan mu kosa kun zo muna marmari mu tashi muna marmari mun ji maganganun Allah mun ji na manzansa mun ji na sahabbai da tabi'ai da mutanen kirki sai mu tashi kowa yana farin ciki na ji gaskiya ita to haka annabi yake mana wannan ma alama ce ta rahama ce ta tashi cikin babu rahama dan ba haka ba sai ya ce a zauna a kai wani ana yi وعن عائشة أنها ركبت بعيرا وترنى عائشة تاهو كالراقمي وفيه صعوبة فقوى هلا أتى الراقمي فجعلت تردده تتدنغا وتججزا كما ججزا كما راقم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق تتي عائشة تدنغا بي تن صوتي تدنغا يد صوتي عليك بالرفق إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء Allah mai tausasawa ne yana son komai a dinga yin cikin tausasawa yace babu wani abu da za a cire tausasawa a cikin sa sai ya lalace babu wani abu da za a sa tautata a cikin sai an ci nasara al-asl al-thamin ashar al-wafa'u wa husn al-ahd kitawa da alƙawari da kuma kyakkyawan alƙawari wa amma khuluquhu sallallahu alaihi wa sallama fil wafa'i wa husn al-ahd halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen cika da alƙawari da kyakkyawan mu'amala wa silatul rahim rahim da sada zumunta فحدثنا القاضي أبو عامر محمد بن إسماعيل بقراءتي عليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد حدثنا أبو إسحاق الحبال إجي هيك سوا إجي هيك سكا واي سيلي كأبد حدثنا أبو محمد بن نحاس حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن سنان حدثنا ابراهيم بن الرحمن عن بدين عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن ابيه عن عبد الله عن ابي حمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيعه انا حديثي انت اسناده ضعيف واسناده اخوي عبد الكريم شلون عبد الكريم امام احمد ياتي ليس بشيء حسنا اكو مالا يحيى بن معين shi ma ya ce laisa bi shay haka nan imam an-nasa'i ya ce matruk haka nan dara kutuni ya ce isna ruwaya sa matruk to ya malamai biyar ai hudu ba mautin yayi yawa to yace mun yi ciniki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an yi ba'asa tun kafin a aiko shi wa basiya lahu biyatu sai wani abu da zan cika masa bai cika ba sai ce ya je kawo maka فوعدته ان اتيه بها في مكانه nace zauna a nan jan kawo maka kayan da eh to je ka dawo kana sun su mutai yake da nasa sai na manta na bacci a gurin a zaune ban tuna ba sai bayan kwana uku shi kuma yana nan kwana uku a gurin yana jira dan kai tashi ya kama alƙawari in ba zakan su ba da salatin bayan kwana uku sai na tuno mun bai alƙawari da mutumin ta sai zo gurin ya tarar da shi a zaune فجئت فإذا هو في مكانه فقال سيد يا فتى لقد شققت علي كاتنا تام كان أنا أفعل أنا جرب أنا ها هنا منذ صلاة أنتظرك ثم أنا أفعل أنا جرب أنا هاي كيف على قولي أي شيء ليه لساتي قولي عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهديته إذا أتجو من ذن الله بكوتا قال سيد اذهبوا بها إلى بيت فلانة ku kai gidan wani sai faɗi sunan wata mata yake a kai mata fa innaha kanat sadiqa li khadija har ita awarna na khadija wato saboda zaman kirki da zaman mutunci da alkhairi da suka dana na khadija kawayen ta ma bai manta da su ba innaha kanat tuhibbu khadija ita wannan mata tana kaunar khadija ya kawata عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قال ما زرت على امرأة ake ban yi kirki da wata mata ba ba zurtu ala khadija irin kishin da ne akan nana khadija tun da fata ce ba taɓa ganin nana khadija ba nana khadija ba taɓa ganin nana aisha ba amma ta ce wai tana kishi da ita da taɓa ganin ta ba hajji taɓa ganin wata a cikin amma ta ce ta ba saboda annabi yana yawan ambatan matarsa ce ta farko an yi zaman lafiya da ita ita ta haifa masa ƴaƴa har guda shida maza biyu mata hudu kuma matan nan hudu duk sai da annabi ya aurar da su Fatima da Zainab da Ruqayya da Ummu Kulthum za ka surkan annabi uku ne akwai Abul As bin Rabi akwai Usman bin Affan akwai kuma Ali bin Abi Talib wannan sune surkan annabi sallallahu alaihi wasallam تقول لك ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة لما كانت أسماء هي يذكرها هذا دينا يوم أما تنت كل خديجة خديجة خديجة هذا ما تنسنا شو ما زابا شو على قولي ما سارك على قولي فأنا بدي أريك ناسا هذا ممكن تهمه وباقونا نو إذن باقونا نوجه بني هو هو هنا أنك تنتعقو هو الإنسان لا يضعف الشاتة annabi yakan yanka tunkiya ko akuya ko rago ko akuya ko dan akuya duk kalman shafi ya shigar da su sai hudiyaha ya bayar da ita ila halailiha zuwa ga kawayen Khadija ita a yanka tunkiya ita a daukin na akai ma kawa Khadija da karfata a kai ta gida a dau haka kari a kai ta a dauki kugu a kai ta kawayen Khadija ne a raba musu nawa saboda tunawa da kyakkyawan zama da suke da ranar Khadija kawayenta ma suna amfanuwa da wannan alheri da haka ake sun kun yi zaman mutunci ba ta yadda da talaucinta da tsiyarta da fatararka da annaciyarka da zaukarta da dattinta ta yadda ta zauna da kai yanzu sai Allah ya azuka ka ta samu awo sun ya fara wallahi da ma hakuri nake da ita hakuri nake wallahi ko ƙara ta hakurin mana tunda ta fara hakurin da ita sai a ci gaba da hakurin ko sai da aka sha wahala da ita an samu duniya ma sai a ci da ita sai ta hakuri da ita da ƴaƴan to wannan yana da kyau wasu za ka ga su ma suna yaba matansu na ga mutumin da matarsa ta rasu yadda kuka yake shi da karma zai samu kamata ana samun mata na kirki fa wallahi ku zauna idan kai ka cuce ta amma ita baiwa Allah in dai kaga ta muka maka to wani abu ne babba sai dai shi miji ya kasu ka ba mu ana samun wani wani mutumin kirki ya samu faɗaciyar mata sai ta wahalar da an an tayi ko wani kuma ainihin wato mutum ya kirki ta samu mugun miji ya ta wahalar da ita bayan Allah yana tsubgarta zai gida kuma babanta mai mutunci ne fa ta kote ce ya a gida na za a yaji ta ko kace ce zai miji ce zai kaɗe ma bawan Allah kaga mugun miji ce wata ran kuma akan samu dukkan su na kwarai mijin na kwarai matan na kwarai sai ka ji an zauna lafiya dama inda ake yawan rigima in matan muguwa ce mijin na kirki ko mijin na kirki matan muguwa amma da muguwa da mugu aka haɗu zaman lafiya a ko ai bala'i tare ita su halatta kar ta san kar ita ya ga mata zani ta ga ma riga ita mare ta akuncin da mata rama a nahawu in kun yi kokawa Allah ya sa ta dan fita nauyi ta rama kana kasa dana sauke ni a shirya sauke ni mutumin kirki sai ya dace da mutum ya kirki sai zaman lafiya ana ku miƙo shi yana hanki a miƙo ne wata azamin alaihi ukhaha haka ƴar uwanna na kafiya ta zo ta yi sallama gidan annabi fartaha ilaiha ta ga manzo Allah ya saki jiki yana murmushi yana murna da zuwanta wa dakhalat alaihi imra'atu sai wata mata ta shigo fa hajjalaha ya saka mata fuska وأحسن السؤال عنها كيف تنبيع أجريتا فلما خرج قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة كنت وانا ما تا كان زوان منا ألوكة خديجة مثل يكنت في قوة خديجة وانا أبن يسير تتاتنا نائسة كنت ويسير الله يا مكة مثالي وانا أبو ذاتي مثالي كنت يرزو سيني كنت دراء أمان كفوتانو كو أواشي ذاك تفكيو كنت يكترجع wurin ciwo nan an yi ciwo da an taka shi ciyawar nan kuma ba taɓa yin ciwo ba ciyawar tana nan lafiya lau a ina za ka kora tumakin ta fi ciwo annabi yace inda kowa bai kaka ba wannan ba zawara ce wani ya aure ta wani ya aure ta ni ko ni ce kai ne mijina da farko to da haka ka sun ta kenan ba wacce ta fi Khadija ita Khadija rigimar da aka shiga da bala'in da aka shiga da tashin hankalin da aka shiga da tsananin da aka shiga da wahalar duk da Allah ya sa maka da na naka da aka kafin da aka sa masa da takunkumin kare tattalin arziki da Khadija ya safa a cikin wannan ma sun ce yiwuwar wannan wahalar da aka shiga ta shekara uku a maka shi ya kawo ajalinta ita ga ta haifa mun kaya ita ce ya za a yi in watsar da ita ita wata tafi ta daga baya take wallahi daga baya dai na fahimci kai Khadija nan mai daraja ce take sai ma na daina sukar ta kawai na zo na sallama na zo na sallama wa inna husna al-ahd min al-iman kan alƙawari kuma yana cikin imani wa sallahu ba'dahu kana qala ta kana yasulu zawi rahim yana sadar da zumunta min ghair an yuqsirahum ala man huwa afdalu minhum ba tare da ya fifita wasu akan wasu ba وقال صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأوليائي حقيقة دنجم بني واني باسا تكن مسويانا كما تجي أنتاتا وليينا غير سيدي أن لهم رحمة سيد ممتاز كانوني فأبلها زن همسة ساتا بجلال هذا دمشنتا معنى سيد ممتاز كانوني زن سادة دمشنتا amma dai tunda ba su yi musulunci ba waɗannan ba waliyaina ba ne ba auliya'i ba ne أو إن أولياؤه إلا المتقون أنه باشي دواني مسوى يا أمبا مسؤولا الله با الله باشي دواني وليين أمبا مسؤولا الله با مسوى يا النبي مسوى يا الله سوني مسؤولا الله dan duk wanda ka gani a duniyar nan wali ne duniyar nan waliyai ne sai dai wali biyu ne akwai auliya'ullahi akwai auliya'u shaytani duk wanda baya cikin auliya'ullah yana cikin auliya'u shaytani auliya'ullahi kuma hawa hawa ne gwargwadon manya-manyan waliyan Allah ta kan farko su ne annabawa sai sahabbai su imamu malik su imamu shafi'i su imamu ahmad mutanen kirki wanda aka sani da wanda ba sani ba wanda suka yi wa addinin musulunci hidima ko ba su da hanyar annabi ba duk waɗannan su ne manyan waliyai sai kuma kowa kuma gwargwadon imaninsa da takawarsa gwargwadon mulayarsa a wajen Allah wani kirki kirki akai rabinsa auliya ushaitan rabin sa auliya Allah bai tafi ga Allah gaba ɗaya ba bai tafi ga shaitan din gaba ɗaya ba ya raba kafa yana tare da auliya shaitan yana tare da auliya Allah wani kuma sabunci shaitan yana tare da Allah tace shaitan yana tare da shaitan wani kuma 39 wani 99 yana cin auliya shaitan daya kike yana tare da Allah ka gani gwargwadon imani ga gwargwadon wilayarsa haka manyan waliyan Allah su ne annabawa duk wanda suka bi tafarki domin waliyi masoyi kenan to masoyin Allah ai daga masoyi sai maki waliyi masoyin Allah haka wanda yake ba wali ƙarya yake annaba waliye ne duk sahabbai waliye ne cikin ya misali yana hadda karama waliye amma ba za ka tsinta wasu mutane kawai da kai ka yadda da su kai ka ɗaya ka ce su kaɗai ne waliye ban da sauran mutane ba a nan wake rigima da mu mahalin suna sun fi kowa yadda akwai wali wanda yake ba wani ba ya zama kafiri dan ya kare ta Qur'ani Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun kace ne alladina amanu wa kanu yattaquna man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya haka mun yadda akwai wali akwai karama waliyai amma fa ba dukkan abun babu da ba da mamaki bane karama akwai karama akwai kuma ihana akwai istirraji haka ma'auni in ji sai Usman dan Fodiyo yake kada karama ta rike ku a cikin wasiyarsa saura kwana uku ya rasu ya rubuta ta ana nan a fakwato wasiyar sai Usman dan Fodiyo yadda sakon kuna take sama ku rubu ce wallahi ma'auni Qur'ani da Sunna yadda ya tashi sama su duba Qur'ani kaga yana bin Qur'ani yana bin Sunna to in ya tashi sama karama wanda baya bin Qur'ani kaga ya tashi sama yace shedan ne yace tashi sama tsuro ne a sama yace akwai mugayen tsuntsaye ma ta sama suke farauta su shaho duk mutumin da ya tashi ba abin Allah shaho ne za ka kai hankali da 'yan aikin ku bilayen da ana sai da shi ɗan ƙarami ne haka wasiyar shi Usman dan Fodiyo وقد صلى عليه الصلاة والسلام بإمامة ابنة ابنته زينب يحملها على عاتقه manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah da yar yarsa Zainab yana dauke da ita akan kafadarsa sai za ka jada wada'aha wa idza qama hamalaha ga wannan tausayi ne da jin tsaye na annabi da kuma nuna mata suna da daraja ashe masu cewa za su nemo wa mata yanci ƙarya suke yancin mata yana addinin musulunci kuma ku mata in ku yarda da abin da Allah ya faɗa da manzon sa ba to ku bi su ku gani za ku samu yanci yanzu mace a musulunci akwai yar gata irin mace tana karama an ce baban ta ya ciyar da ita ya sayar da ita ya tufatar da ita ya biya mata kuɗin makaranta in ta yi aure mijinta ya ciyar da ita ya sayar da ita ya tufatar da ita ya mata komai magani asibiti kati kuɗin in ta tsufa kuma aka ce wabil walidaini ihsana ya'yanta su ciyar da ita su tada su fatar da ita a waɗannan matakan na mace guda uku da lokacin da take yarinya tana karkashin nauyin babanta in sai aure tana karkashin nauyin mijinta in ta tsufa tana karkashin nauyin ƴaƴanta a ƙasashen turai ba wannan zaman fatina cif ake yi kowa ya kawo abin da ya samu a haɗa a dafa mara wani wanda yake ɗaukar nauyin wani ko aure za a ɗaura a coci ta yi wannan bayani kowa fa shi shi da kansa yawwa haka cikin ma certificate of marriage cikin certificate din haka gani kowa kuma zai iya nema a warware in ka sha wahala ta iya zuwa ta ce a warware ta zo da certificate din a warware shi ma in ya sha wahala zai iya zuwa da certificate din a warware kuma za ta iya alaka da kowa kai ma za ta iya alaka da kowa haka za ta iya zuwa da kawayenka ita kuma ta zo da abokanta ka zo da maza ita kuma ta zo da ka zo da maza kai ka zo da mata ce waɗannan ai abokai na ne su gaggaita ita maka ji wannan kawai abokai na ne a ci ka wuka suna kai shayi a gidanka eh boyfriend da girlfriend kenan rayuwa ce mai kazanta wanda bai taɓa shiga wasu suke marmarin su buga ture ko kuɗe su don Allah ɗin da manzansa ba ga ya zaƙinta duk mata din su fito din su ce ba sa son auren ba sa son musulunci abinda mace za ta iya wasu man kandu a yau man kandu beta to ku zo ku beta din zo ga shi nan ku kama turin kura da amalanta da sabu sabu ku gani wani abin katalata wa fada wasu domin najati wasu mutane wasu wasu wato tawaga sun zo daga cikin wato mutanen najati ko jan najati فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم أكثر شيء من ظن الله يتاجي أن يمت هدما فقال له أصحابه نكفيك أيام نمومي مت هدما قال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين قلت تجمع تكرم تحبيناني وإني أحب أن أكافئه ذاك نكي سؤالي ما أنت ولما جاء بأخته من رضاعة الشيماء lokacin da aka zo masa da uwarsa wata suka sa nono tare a yakin bani hawazin shi ta bayan hawazin ya gane ta a cikin ribatattu da fursunonin yaki na yakin da aka yi na wato a hunaini wa ta'arrafa lahu kuma ta gane shi da faɗa lahari da ahu shi sun faɗa masa mayafinsa wa qala la da in ahabantu aqantu indi in kina son ki zauna kusa da ni ki zauna tare da ni mukarramatan akarrama ki muhabbatan abqauna أو متعتك تقوم باش الهيل ورجعت إلى قومك تقوم على إيالين اختار قومهاتك قال تقوم على إيالين فمتعها في النبي بات توكا وقال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام yace ina yaro na ga manzon Allah sai aqabala timra'atun wata mata ta fuskanto hatta da nan min ta zo kusa da shi haka saka lahari da a sai sun faɗa mata mayafi fa jalasat alayhi sai ta zauna a kai fa qultu sai nace man hazihi wa ce ce wannan qalu sai ta ummuhu allazi arba'at wannan jatumar da ta sayar da shi ce aka kiranta halimatu sa'diya wannan ruwaya wasu ce isnadin da isi ne domin lokacin annabi yana shekara 60 wannan mata lokacin ma da suke tare da annabi ta kanta ta fi ta fi 40 to kaga aka ce in dai har ta zo wannan lokacin to ita ta dau haura dari kenan kusan na ta yayi nisa da yawa in kusan ta inganta kenan kamar yadda Imam Ibn Ishaqa da Imam Al-Bayhaqi suka rawaito wa an amr bin Sa'id anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana jalisan yawman wata rana manzon Allah yana zaune fa aqbala abuhu min raba'ati sai ga babansa na shayarwa ya zo awa ba'a lahu ba'da saubihi sai sun faɗa masa sashin tufansa فقعد عليه يزون أكيد ثم أقبل أمه إذا ما هي في شاعرها فوضع لها شق صوبه ثم قامت آجل تفرقا من جانب الآخر من الإقال فجلست عليه تزون أكيد ثم أقبل أخوه أن الأول سيجباته من رضاعة والتي كانون تاريخ فقام فيتاش فأجلسه بين يديه سيزون بشيء أجبانته wannan abu da ruwa ce da isnadi mursal وكان يبعث إلى طويبة yakan aika masu yai ba maulati abi Tsa- abi lahabin wacce take ainihin wato baiwa ce ta abu lahab murji'a- mu- mu- murji'atihi wacce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karami bikilatin ya aika mata da kyauta wa kiswatin kuma ya aika mata da mayafi falamma matat lokacin da ta rasu sa'ala sai ya tambaya man baqiya min qarabatiha waye ragowa a cikin danginta a ci gaba da masa alherin da ake mata kila aka ce masa la ahada ba wanda ya ragowa imamu ibnu sa'id ya rawaito wannan daga waqibi waqibi kuma isnadin saba'in ne jidda wa fi hadith khadija radiyallahu anha annaha qalat lahu haka na na aisha ta ce na na khadija ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda na na khadija bint kuwaili wato ita ce matan manzon Allah ta farko ita ta yafa masa ƴaƴa guda shida kamar da muka bayani maza guda biyu Abdullahi da Al-Qasim mata guda hudu ƙarya Zainab ummu Kulsum Fatima kuma ita ce farkon wacce ta musulunta a mata farkon shiga musulunci kenan na na Khadija a cikin gida ita ta fara shiga musulunci sai zai da bin Haris sai Ali bin Abi Talib a waje kuma wanda ya fara karɓar addinin musulunci shine Abubakar Siddiq abin da yasa ake cewa sayyidina Abubakar shine farkon wanda ya fara musulunta dan ba al'akari da gidan mutum gidan ka za iya yarda da ga abin da ka kawo ko ba haka ba amma da annabi ya fita waje ko wanda ya fara karɓar addini a waje sai na abubuwa inda za a ce a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu matsala a gidansa ba kafin sun ka sun karɓa kuma mijin su ne sun karɓa sun san halin sun san da sun san amanar sa amma dangin sa na kusa suka fara yaki ne أنها قال له أبشر حتى تفرنتك فوالله لا يخزي لا يخزي لا لا يخزيك الله أبدا حتى الله بزي بقى أنت متى بحر أبدا يقول لا يخزيك الله أبدا الله بزي تقد في بحر أبدا إنك لتصل الرحم هو ده كل صار زمنتان ومن زم الله صلى الله عليه وسلم يتدل صار زمنتان زي سامع أبو دي نقيا زي سامع أوائل na biyu zai samu karuwa arziki idan kasuwancin ta baya tafiya daidai kana ta tara kuɗi ta rasa ta ina suke tsayayewa duba da kyau kaga anya ko baka yanke zumunta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi hal yatim rahimahu wanda ke son a tsara masa tsawon rai ba zai mutu da wuri ba ba ya son mutuwa da wuri yana so Allah ya ƙara masa rai ya ƙara tsawo ya daɗe a duniya kuma yana son kuɗin su zama masu yawa arzikin ya zama yalwatacce manzo Allah yake ka sada zumunta kuma tana so da ka nemi bukata Allah ya biya ma to ka bi kai maraya manzo Allah yake atihibbu an yamina qalbuka wa tudriku hajataka irham al-yatim wamsah bi ra'sihi yamin qalbuka wa tudriku hajataka wa tudriku hajataka manzo Allah yake kana so bukatar ka ta biya zuciyarka kai sanyi kai laushi kai kai daɗi kada ka dinga samun kunci a zuciyarka bukatar ka ta nema a wajen Allah ya biya maka abin da yake kwarai yake to ka ji kan maraya ka dinga ciyar da shi abincinka kuma kana shafa kansa da ɗan nerori kana ɗan miƙa masa yana kashewa to Allah ta'ala zai biya maka bukatarka zai kuma ka zuciyarka kai laushi wa tahmilu kalla kuma kana ɗaukar nauyi sai annabi sai ce na ɗauke ma nauyin abin da za ka abin da zuwa gida na kana ɗaukar abin sallallahu alaihi wasallam mutanen da fa suna da wannan zumuntar wallahi kuwa da duk da wannan kirki in ka mutu ba ka jin komai akan ƴaƴanka hukuncin ka ma sai ya rike wa tahmilu kalla wa takshibu al-ma'dum kana kuma tattala wa marasi shi ya zamo mai hanan ba ka da shi annabi zai iya baka shi sallallahu alaihi wasallam shi da ma'anar taksiwa akwai taksiwa kana tufatar da almadu akwai taksibi ma'ana kana tattala wa marasi domin kana kalaraba suna kiransa sa ma'adu rasashe don za ga mana ta ce wani kana nan ba jin motsinta ita alfaƙar sukuni ce abinda ba ka iya motsi saboda talauci Allah raba mu da talauci annabi yana neman tsari da talauci kullum sa uku da safa ko uku da yamma Allah ya uji bisa min al-kufr wal faqri a'udhu bika min azabil qabr Allah ka raba ni da talauci da kafin da kuma tsarin daga azabar wuta da uku annabi yake da kafin da yamma ya ce al'umma ta ma su dinga yi Allah raba mu da faqawi na duniya da na lahira amma ce Allahumma ahayni miskinan wa amitni miskinan wa hasirni fi zuratil masakin Allah ka raya ni talaka ka kashe ni kira ka tashe ni cikin rundunar talakawa ranar aljama da ai fakaru da miskini da fakiru suna da bambanci mutiyaci da talaka ko ba hausa ai ba san kalmar mutiyaci dan mutiyaci zagi ne amma talaka kuma ce ta yaro ya taƙar zarfa kuma kana saukar bako annabi sallallahu alaihi wasallam an aka bako ko ba nasa bane sai sai ta gidansa ya ciyar da kai ya tare da kai ya tufatar da kai ya maka kyauta kuma in za ka tafi da tu'ini kuma tana taimako ala nawa'id al-hajj akan harkar gaskiya da abin da ya shafi gaskiya inda aka tsoma annaba a cikin zai shiga ko ya shafe ko da shafe inda gaskiya ne dan ya ce an taba gayyata ta sulhu ta gayyata amoni ya naraka su a zamanin jahiliya dalilin yin wannan taro wato taro ne aka yi cewa duk wanda aka cuta ba shi da gata a taro a taimaka masa annabi ya ce na je wannan taron da ni aka yi kuma yace wallahi zuwa wannan taron ya ciye min ace a cika min duniyar nan da jajayen raƙuma wannan taron da na halarta ya fi ace an cika min duniyar nan da jajayen raƙuma saboda taro ne na hana zalunci Allah ya sa mu dace Allah ya mana afwa Allah ya sa mu cince kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bar mu akan sunnarsa idan matan ma ko wata shida da take tagaji dan mace take tagaji to a saurare ka ta yake wata ka so barar tagaji ba shi da ta take a kwanci da ta amma na bai ta ta ato a zo kotu yawa ba ka ya dangana ga maslahar matar malamai sun ce shekara hudu ne wasu na ga saboda shine karshen hakurin da mace za ta iya amma suka ce ko da kai shekara hudu ba ko wata shida ne ita ce ita gaskiya tun da mijinta ya tafi ba aike ba sako ba labari balle ta biki ko ba baya zuwa ita ta gaji to sai alƙali ya duba maslahatta ya kasa aure ya rubuta takarda ya sake ta ta kotu kuma a rubuta a kotu kuma a bata takarda a rubuce ko da mijin ya zo ya san ba wai wani malami ba ne balle zai ci kwalan malamin a kotu aka kuma kotun musulunci kuma alƙalin yana da ilimi ya san abin da yake sai ta ana karanta malam ana karanta yasin arba'in da biyu biyan bukata to alqur'ani dai ai qur'ani ne amma a samu wata sura ce a ninka ta adadi kaza don yin magani kaza wannan ko ba faɗa Allah bace ba ta annabi bace ya ka mutum zai iya sauke qur'ani yana da bukata ko da ko da bangare na qur'ani ya karanta ya tawassali da karatun Allah ya masa bukata amma ya kebanta wani adadi da surori ita sai waɗannan in dai ba a sunna suka zo ba wannan yana da cikin abin da ake kira bid'a ibadiyya ka karatun Qur'ani ya umarnin Allah ne manzo annabi ne akwai lada amma ka karanta shi da wata siga ko a ce ayi da baya ko an zo mu biyin a koma ko duk mu biyin a yanka kaza ko kuma ayi da attaruhu ko ayi da kanumfari har da yasin mai kanumfari da yasin mai attaruhu da yasin mai yaji da yasin mai barkono na taɓa zuwa mai dubura ana yin yasin mai yaji a sai duk ƙarshen shekara ana yin wani wata rana akan ware ta ai wannan yasin garin ai ta tsari da a Maiduguri nake tafsir daga 91 92 93 a wata unguwa da ake kiran ta Gwanje layin tanki a nan ne tafsiri shekara uku to in azumi ya zo ƙarshe sai a haɗa yaji da wannan yasin ne yaji ai ta tsari wai ana mu koran mugu ne da dare ta wannan ko ba mugu ba din ne mura kan ba sai mugu ba sai na garin mu ya fi ya guje ba gari ban san ko yanzu ana yi ba ko an daina ha wa ke zuwa ne dubu yanzu ka bi kwanan nan ne wanda yake wata mata ce ta yi sallar magariba raka'a hudu sai ta yi sallar magariba raka'a hudu a rashin sani sai daga baya ta gane a halin da take shekaru kusan sittin ya wannan zai yi kuwa a dinga faru so abin da zai yi ita ba ta taɓa ko a ina take dai wannan ya kamata a bincika a tabbatar zai yi wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan Allah malam ina son a fassara min wannan hadisi عن ابي امامه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا الرجل المسلم اذا المسلمين يا الولاء خرجت خطاياه ذنوب فذات فتاة من سمعه daga kunnansa a basarihi da idansa da yadihi da hannayensa wa rijlaihi da kafafuwansa a in qa'ada in ya zauna qa'ada maghfuran lahu zai zauna an masa gafara ai ya kara alwala kira ka wannan hadisi yana magana ne akan falalar alwala da kuma wankan zunubi wanke zunubi da alwala take hadisi ne sai yi wannan hadisi ina na amma ta malik wannan yace malik ina hukuncin wanda ya zuba mata ruwa magani a ramunta duk suka mutu da sauran kwari kwari yana tsiya wanda suke cutar da kai ka iya korar ita tururuwa an ta fito a gidanka zuwa za ka karanta masa alqur'ani har wato sabba ya ka cike karanta masa alqur'ani kuma jira sai ramunta su ce da Allah a tashi ba kashe ta ake fara yi ko miciji ne fito a gidansa to shi ma sai ka je bakin ramu sai raka wa'azi ka ja masa aya da hadisi sahihi sai in in in in in kai aljani ne har wani aljani ne yake zama miki ka fita daga gidan nan kai masa izini ko uku in ya ƙara fitowa to ba aljani bane miciji ne kace da ko wani sahabi da ya ga miciji na fito a gidansa ya soke shi da mashi suka mutu tare shine aka ga annabi yana na amuwa da malik annabi ya faɗi wannan hadisi alai ka malam muna ce yace yan karɓar baki daga bankin kan ACB domin yin sana'a tun da ba mu da jarin kasuwa to amma ina jin tsoron karɓa saboda riba to anan za mu iya karɓa a bisa larura tun da ba mu da jari ba aiki yi sai zaman banza sai zama bisa lam na gudu to suka cire ba an ba ka da aikin yi wannan shi ne hujja karo ma yaka kawo hujja da wannan da san jiya ma ya kawo hujja me sai da jiya ya kawo shi kai da sana'a sai sai da jiya na ka bude wannan kofar taka duk komai barna dawa za ki ai hakuri ake yi har Allah ya kawo kuma Allah yana jarabtar mutum sai jarabce ka ga haram arha kuma ga halatta na wahala sai Allah ya jarabce ka ga za ka yi hakuri ko ba za ka yi ba za ka ruba za mu baka fatawa mu ce ka je ka ce riba alal darurati ba ku shiga wuta ma ai darura ne ba mai san shiga wuta to akwai littafan aikin hajji wanda an zo da su wani lattace malam ja'afar ya akan aikin hajji wannan gwa kuma ya rubuce ta mai ita littafi ya ba malamin ya duba ya dan gyare gyare shine ya buga shine yake an kawo wannan littafin na aikin haji wanda za a iya samun ta yanzu a waje kuma za a iya samun ta a kantin malam zangina ko kantin ibrahim tsandari da kantin abba koki za ka waɗannan kantuna yake za a kai shi mai bukata sai ne littafi ne littafi aka yi wanda gwa ya rubuce ta mai ita littafi to alhamdulillah wannan yake muna shiga lakka a makaranta karfe uku ma iya yin sallah karfe uku kafin mu shiga in dai lokacin ya yi ai wasu ran uku sai ka ga la'asar ta yi ma wata kuma sai ka ga ba ta yi ba ya dangana ga yanayin rana yanzu ka ga shida ake magariba da ɗan mintuna don haka kaga da kuma bakwai ake magariba ba sai sai muke tashi mu gashi takwas da minti biyar haka lokaci yana canzawa yadda na magariba yake canzawa to na azhar da la'asar ma yana canzawa saboda haka wata za ga uku lokaci yayi amma lokaci ai sallah lokacin ta bai ba dan za ku shiga lakka ka gani in ana lakka ku fito ku sallah sai Allah ya sa ku ci jaraba amma ku ko lakanta addini ko ba ku ci jaraba karatun ce ba zai albarka kuma a cikin Kano a ce akwai wata makaranta da za a mutum mai sallah ba ka tashi da ki tebur ba ka ce sai yi sallah gaba ɗaya na da hutu ake dan arna su je su addini a ta ana sayin addini sana ci jaraba sai in ka isa ka kada ni zan je in sallah Allah da zan je in gaisar wanda ya sa ni sallah ya fi karfin ka ka kada ni a maki shi kuma ya kada kai a rayuwarka ai ma da ake da yanci ma wani abin nan ka ce wa za ka yi sallah ka je ka yi sallah ka abin da zaka ka sanar da malam malam mu musulmi ne lokacin sallah yayi ko arne ne da ya masa ka ji abin da zai ce in yace ni in ana lacca in ana lacca ba zai ka ce duk musulmi su kashi musa duk musulmi su kashi kusa sai ku tashi kanku ku ga wanda zai wannan shi adama wato ba da dama ake yi in mutum ya ba da dama sai a taka masa addini nan mun tafi mun shiga mota mun tafi Lagos sai muka ji aka saka wata ƴar kasuwa suka ɗan yi abin nan ɗinsu mun kafa ni da malam sani aikin zami sallah kawai sai arna ya dinga buga fon fon sai zo yanke masa kai tsaya Allah zani magaja ka ta a gaban ka in kai ka gudu sai muka fita shi ma da akwai musulmi da yawa sun tafi mutoci sallah da ne masa wannan barazana suka ga tashi kowa yake kowa to ai ba ga musu da ka sallah ba sai mun ga ma ya za ku kuje Kano ku ku aje mota a cikin garin mu kana daukan fasinja nake ka tafi da jakata na aje ta a gaban ka dan ka tabbatar a hannunka na baka ka gudu da ita ai na san da kuka dauko mu ko magara su ɗinku malam ba ku gawa ya tafi sai mun yi sallah mun musulmi ne in ba ka ba ku daina zuwa Kano kuna daukan fasinja kowa sai muka taho muka zo muka yi sallah ka kuma abin da ya faru ya tsaya dole aka yi fashin aka fito duk da har shi kansa a abin nan SAS din shi shi ma musulmi ne da ya tsaya da dogon bindiga ya iya fito ya sallah ya ga ya ko wallahi shi ma sai sai ratiyo bindiga sai ya fito Harai kuwa. Ana addinin ka kasa wasa da kasa wasa da addinin ka shi Ha? A akwai lakcarorin da yanzu kamar profesan nan da aka ce sha'an ta kawo kukansa a kan haka. ana samun ko marasa addini ne kuma bangaren abin da ya shafi bangaren medicine da waye da waye inda suka san gurare ne masu tsada kuma aka yi maka kare oba an cuce ka irin waɗannan guraren sun fi akwai arnan da suke irin wannan ɗan eku ba wai shi kansa tsarin jami'an ne haka ba ana samun lakcarori masu cin addini wanda in suka ji kana fita addini sai su dinga jin haushin ka ko kuma su sa a daidai lokacin addini ko jarraba ko wani abin da ya kama ko test ko wani abu to musulmi ne kai wasa da addinin sa dan neman duniya addinin nan namu shine tsiran mu a duniya da lahira za mu iya barin ko har karatu za mu iya bari akan addinin mu ya amfani sa kana wulakanta Allah da manzo Allah ya samu dai yawa wannan lacca da za a yi za a yi lacca ranar Lahadi a majalisar Malam Abubakar Husaini Ansaru Sunna lacca ce muka yi ta a Zamfara shine ake so za mu mai kata a Kano saboda amfanin da ta yi a can Thank you.